Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam. Darasi na sha ɗaya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد درس منا ترى شي قبان هنا للتاهي أمة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام زام تاشي باب الجمعة باب الجمعة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقراء wannan babin na aljuma'a wannan juma'a na daga cikin balma shine mafi falalar dukkan kwanakin duniya wannan falala shine mafificin wuna ne wuna ne na sati wanda a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hakan Allah subhanahu wataala ya keɓanci musulmi da dacewa da wani juma'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa yahudawa sun kuskure mai sun hada asabar nasara sun kuskure mai sun hada lahadi mu Allah da da mu ya dora mu ga wannan wani wannan wani shina da ababe daban da aka keɓance shi da su za mu ga wasu daga ciki a cikin wannan babin daga ciki da kwai shi asalin sallar juma'a wadda ita ce aka shar'anta hudu ba a cikinta da kuma amfani da membari to shine za mu ga wannan hadisin mai bayani akan membarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahal ibnu sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu anna rijalan cewa wasu daga cikin sahabbai wasu mazaje tamarau sun yi sabani sun yi rigima sun yi jayayya almira'u shine tamaro eh فلا تمار فيهم إلا مراء مراء كنان شيني جاية لنزاع دع الجدل سني ساباني أتكن شأن من برم من الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو دوان إتشي أكيش شن كما قريا دا أدوى دا كرنا دا بيدي دوان إتشيني فقال سهل سي سهل ابن سعد شيا سني سيتشي من طرفاء الغابة دقا كرنا ta daji ko kuma daga iccen kurna kawon magariya shake a cikin itacen daji sun sarkaƙi akwai mai kawa da magariya da ɗayan shi sun ɗaya magariya kuma ya magariya girman icce icce da shi an kai shi wa qadar aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qama alaihi wataran ya haushi fa kabbara sai ya kabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu sai mutane sun kai kabbara bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ala al-minbari shi yana saman minbari thumma raka'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi raka'a yayi ruku'i kenan fa nazala al-qahqara da ya taso sai sabko da baya baya fa nazala al-qahqara ya sabko da baya baya hatta sajada fi asli al-minbari har sai dai sajada sai dai sajada ƙasa fi asli al-minbari ƙasa yi sajada ƙasa hatta sajada fi aslil minbari har sai da sajada ƙasa sun ma'ada ya koma ya hau minbarin hatta farga min akhiri salatihi har sai da ya ida ƙarshen sallar shi sun ma'aqbala ala nasi ya juyo ga mutane faƙala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ayyuhan nasu ya ce ya ku mutane innama sana'atu hadha na yi wannan ne لتأتموا بي دنكو يكوي دني ولتعلموا صلاتي كم دنكو كوي سلاتا جنان wannan hadisin cewa da wasu daga cikin sahabbai sun yi nazari sun tattauna cewa da wani kala icce ne aka yi min barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ka tambayi sa'ad don su tabbatar wani kala icce ne shine sa'ad ya gaya musu cewa daga wannan kalar icce ne wani an ce tarfa kala icce ne wanda ya kama da magariya tarfa wataƙila kurna ce kamar yadda na fassara na ga kusa da a ce haka nan tarfa il gaba gaba kuma daji mai itace da yawa idan cikin itacen daji cikin shi shine ya taƙilin kurna ce to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aka mishi minbarin shi da su dan asali da dan kututturen iccin da biyu ne manzo Allah ke hawa yana hudu ba to sai ɗaya daga cikin sahabbai ta sa maulanta ko wani bawanta yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minbari to da yana yin hudu ba san minbari saman kututturen icce sai ya sauka koma son mimbari iccen nan sai da zanki kuka saboda an sauka da gare shi an bar hudu ba da ambaton Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sama gare to shine wannan kallon mimbarin gashi to kenan shine sahabbai sai suka tattauna akan wani icce wani kala icce ne kuma sahal ya gaya musu saboda shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan shi dan ya koya wa mutane kenan ya halatta yin sallah sama abu mai tudu don mutane na ba su gani su yi koyi da sallar wanda ke koya musu wannan kuma haka zalika in an yi saɓani kan neman sanin wani abin ilimi shi ne sai a koma ga masani kaga tabi'ai sun yi saɓani sun tambayi sahal shi sahabi ne ya ga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya musu yanzu in mutum ya yi saɓani ko mutane kan lamarin ilimi wannan yana cewa a koma ga masu ilimi a tambaye su saboda a yanke wannan saɓanin sa'annan kuma irin sabkar da wanzu Allah ke sai yayo baya baya sabkar ƙasa ya sajada duka yana cewa ya halatta motsi irin wannan don buƙatuwar gwadin yadda ke sallah ko wani uzuri wanda yake ya halatta a shari'a sannan kuma na daga cikin ƙoƙarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi don ya koya ma sahabbai addini har kai na sallah samun mimbari yana koya musu wannan sallarin da take kuma kasancewar an gano cewa kalan mimbarin da wannan iccen ne ba shi ke nuna cewa ba dole sai da wannan iccen za a mimbari innama dai sunna ne wanda zai hudu ba ya hau mimbari kenan shi sama saboda da na baya da na gaba da su gane shi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فسر حديث دكو دكا فسر حديث وفي لفظ هذا اللفظ فصلى وهو عليها يي صلى أنا سما منبره ثم كبر عليها يي كبر أنا سما ثم رفع يدقو ينا دغركو ينا سما منبري ثم نزل القهقرة شيني yana wurin sujada ne kawai sai sabko da baya baya sai ya sujada an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma za'alla sallallahu alaihi wasallam kana cewa man ja'a minkum aljum'ata falyaghtasil duk wanda yazo ko zai zo juma'a to shi wanka saboda juma'a taro ne wanda mutane da yawa ke haduwa kuma ana iya zama an an an haɗe wuri guda in mutum in zan mutum ya zo bai wanka ba shi na iya zuwa da warin zuha kuma ya cuta mutane idan ya kamata sanda sallah za a yi kuma Allah ya umarta da a yi ado za a zo sallah kuma kusan idi ne na sati to shine ya kamata mutum shi wanka saboda ya zo da iska mai kyau kuma ya nuna cakirewa nan saboda ya daga cikin sha'air ne na wannan addinin shi sallar juma'a duk da yake malamai sun sabani shan wannan wannan wankan wajibi ne ko kuma mustahabbi ne wasu na cewa wajibi ne saboda wannan umarnin man ja'a minkum jumata fal yaqtasil bal ma akwai hadisin da manzo ke cewa waslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya balaga to sai suka ce ai wajibi ne wasu kuma suka ce a ai mustahabbi ne saboda hadisin cewa man man man man tawadda'a yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal-ghusl afdalu wallahu alam annan ingancin hadisin wannan sa'annan kuma suna dalili asar ne Usman ibn Affan wanda Umar na hudu ba Usman ya makaro zo Juma'a Umar ke cewa hadda kai ka makara sai Usman ya ce ai ya dan jinkiri ko kuma ya dan gafala bai lura ba sai da ga lokaci ya kwara cike sai yayo alwala ya taho sai Umar ce to kuma alwala kuma yana kun ga saka ce tunda Usman ya haka to mustahabbi ne yin wankan amma kuma Usman shi uzuri gare shi ya zo a kurataccen lokaci bai samu dama ba ba a dalili da wannan kin ala kulli halin dai mutum na zaune lami lahiya babu wani uzuri bai dace ba ya yin wanka saboda zuwa juma'a cikin tsafta kuma cikin natsuwa da nishaɗi da wanka kan shi ma yana da fa'ida na jaddada nishaɗin mutum da sauransu kenan wataƙila wankan juma'a zai iya zama wajibi ne matukar ba uzuri mutum gare shi ba saboda hadisin asar ibn affan ba a kawo shi saboda shi bai samu dama bane ba bai samu dama ne ba mutum ba zai sakaci ba tsawon wuni guda ya wanka kenan ko da ka ki wanka kai kazami ne to ko da so ɗayan nan na satin na kai kokari kai shi wankan nan na sati ɗaya zama wajibi ne kai shi saboda taro na jama'a da zuwa juma'a wasu malamai suka ce ai wanka saboda wani juma'a ne kenan ko wanda a gida bai zo juma'a ba sai yayi wanka wasu suka ce a saboda juma'a ne saboda juma'a ne shi sanan manzala ce man ja'a minkum al-jumu'a ta wanda zo da wanda bai zo ba wataƙila ba wajibi ba ne shi don saboda juma'a ne sai mutum ya bari har an zai zo juma'a dangance da cewa wajibi ne kuma wajibi ba ne ba ibn taymiyyah rahimahullah ke cewa wa yajibu al-ghuslu ala man lahu araqun shi ya bambance ce wanda yayi zuha ya zo daga nesa wajibi ne shi ya wanka aw rihun yata'adda bihi ghayruhu ko wani kalan warin da wani shi ke cutuwa da shi shi kun bagawi a cikin sharh sunna cewa malamai sun sabani wajen wajabcin yin wanka na juma'a tare cewa ko da mutum ko da wanda ce wajibi ne ba ya ce in ma mutum bai wankan ba sallar ta yi sai dai yayi kuskure to shi yasa kenan haka dai sakaci da ganga mutum ba zai bar wannan kin ba wannan hadisin qarara in mun kalli umarni shi nuna wajabci sanda fal yaghtasil umarni ne lamul amr ne wannan lamul amr ne a wannan hadisin kuma yana fanfance ya bambance cewa wannan wankan saboda sallah ne sanda an ce man ja'a minkum al-jumu'ata falyaghtasil wannan kenan عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان فقال قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين وأن حديث نجابر رضي الله عنه عنهما ابن عبد الله يتشي جاء رجل ونمت يازو والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ينام خطبة يخطب الناس يوم الجمعة ينام خطبة الجمعة فقال أصليت يا فلان شي متمم كود يزو سيزونا بينا في الأباد سيوم صلى الله كتيم الشموال كاي صلى قال لا يتأأ قال قم يتتاشي فاركع ركعتين إدوك إبيو وفي رواية أو رواية fasalli rak'atain kai salla raka'a biyu kenan wannan mutumin sahabin ya zo mubham amma ibhamin shi ba matsala bane da wasu na cewa salikul qatafani ne Allahu alam ya zo ya zamana cikin masallaci bai yi nafila ba mun kuma ga hadisin da manzo Allah ke cewa duk wanda ya zo masallaci ya zai zauna gashi zauna sai ya sallaci raka'a biyu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su ya umarce shi ya tashi shi tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin in mutum ya zo liman na hudu ba to ya tsaya saurari hudu ba saboda wasu dalilai daga cikin suna cewa Allah ya ce wa idza quri alquranu fastami'u lahu shi kuma hudu ba akwai ayoyi a cikin ta kenan zauna ka saurara ba sai kai nafila ba alhali wannan hadisin karara ne ko da hudu ba ake yi shi nuna cewa kenan mutum ya zauna ya nafila sa'annan kamin shi zauna su suna tawilan caritan su ce ai mutunan ya zo ne da kaya ketattu ko tsohin kaya manzo Allah ya so ya tashi tsaye don mutane su gani su taimaka mishi wannan tawili ne na ba a bukatar shi tun da karara ne manzo Allah ce tashi kai raka'a biyu inda manzo Allah ya so a taimaka mai gai zai ya ce a taimaka mishi da ba sai ya ta yana wani kewaye kewaye ba yana ta kace dai zahiri da ake shi cewa wanda ya zo ko hudu ba ake ga mutum ya yi raka'a biyu su annai zauna sai in ka zo ana kiran sallah wannan sai mu ce kakka jira kiran sallah dan ɗabi'ar mutane in mutum ya shigo masallaci ana kiran sallah sai ya jira har a ƙara kiran sallah sa'an nan shi raka'a biyu idan ba juma'a bane tunda idan an gama kiran sallah da kai lokaci sai ka bari ka gama amsa kiran sallan sai ka yi mi sai ka raka'a biyu amma in juma'a ne bayan kiran sallah hudu ba za a yi to sauraron kiran sallah karhin shi bai kai karhin sauraron hudu ba to sai ka yi raka'a biyu cikin lokacin kiran sallah sai ka je ka zamana in an fara hudu ba wannan shine kenan in ga sauraron kiran sallah ga juma'a kai ka zo ba kai nafila ba to kai nafilar lokacin da ake kiran sallah dan ka samu dama ka saurara hudu baka cikin natsuwa kenan wannan yana nuna asali ma dai ana hudu ba a juma'a sa'annan kuma in mutum ya zo ko da liman na hudu ba wajibi ne shi wannan sallar raka a biyu sa'annan shi zauna kenan wannan kenan na'am sa'annan kuma ko da a ce mutum ya dan zauna ne kawai ya mance sai zauna sai tuno ya tashi tun da wanga ya riga zauna wannan bai kyale shi ba sai to tun da ka zauna shikin a tashi in ka tuno ka yarka abin sai ka zauna kuma halaccin liman shi maka magana kamar da mishi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس daga ibn abdullahi bin umar yake cewa radiyallahu anhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khutubu khutbatayn yana huduba biyu wa huwa qa'imun yana tsaye yafsilu bainahuma bil julus shina raba tsakanin sa da zama yana yin huduba daga tsaye sai ya zauna sai ya tashi kuma ya ci gaba da huduba shi kenan wannan inda za ka yi huduba to wajibi ne ka zauna ka dan raba ka raba huduba guda biyu sannan sai ka ci gaba da da da wannan kin da hudubar kuma yana cewa kenan a mustahabbi a hudu ba mutum shi ta yana tsaye mutum shi ta yana min tsaye sai in uzuri mutum garai bai iya tsayin to wannan ba layi ba ne idan ya zauna eh eh ana za mustahabbi ne tunda kana yaf'alu yana zama galibi ina rawaito irin wannan sai a ce mustahabbi ne to amma duk da haka dan ayi mutum ba zai gangancin barin shi sai dai sanin hukuncin yana fa'ida mustahabbi ne Allahu a'lam aya ba abin da ake cewa ba abin da yake cewa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت لك أبو هريرة رضي الله عنه يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا قلت لصاحبك إذا كتشم أبوكنك وأنك إذا ملك سنك أنصت يشر دا سوى لبقان رشكي يوم الجمعة الجمعة والإمام يخطب لمن شنا هدبه فقد لغوت تكاي لغو wani hadisi kuma ya fassara cewa wanda ya lagau bai da juma'a kenan wajibi ne wajibi ne mutum ya saurara idan ana hudu ba kusan malamai sai bayanin ma ijma'i ne akan wannan ba wani saɓani saboda dama kai ake ma magana kuma ga ayoyi ana karantawa dama an ce ana karanta ayoyi a saurara a yi shiru kuma ga shi hadisan da suka karfafa ire-iren wannan ma'anonin idan haramun ne yin magana lokacin juma'a bal ma a wani hadisi mu zalata man massal hasa faqad laga wanda yayi wasa da tsakuwa ko wani tafiyan ana hudu ba to ya lagau man laga fala juma'ata lahu wanda kuma ya lagau bai da juma'a dan mutum ya kiyaye sauran abin da ya kawo shi wasa da tarbi ko tafi ko tsakuwa ko salula ko hira duka yana bata maka da falalar juma'a sai idan mutum ya sarki farali amma bai da falalata ta juma'a nam wasa wasa nam eh eh hmm wa'anda suke aiki a waje نعم ايه su lamarinsu daban shike ai ba su zauna amma tukunansu ko ana zance wanda ya zauna ne yana sauraron hudu ba daban suke su kai kaji kana yi aiki kuma kana so ka kana aiki ka aikata aiki mana ba lada to lada kala kala ce yanzu wanda ya zauna ya saurara hudu ba ya samu lada taimaka mutane eh to ka gane aiko yana suna zama insha Allah in sun taimaka mutane sun samu duk ibada da ka taimaka ma wani yi ta to kana da ladashi in ka taimaka ka kasa an ka natsu an ka samu sallah ka lada kowa ma insha Allah tunda yanzu in zan mutum zai iya yi sallah shi na tsoro a sace mishi mutum ka zo ka ce na tsare maka je ka sallah ta hake na sai ka samu lalashi kuma insha Allah ta'ala kogo ha a sallah ko ana hudu ba wanda sallah shi kadai bayan sahu bai da sallah yanan wanda ce mutum ya shiru yanan banda wanda ya gabata cewa mai hudu ba ya mishi magana ko shi ya ma mai hudu ba magana kana kai kai mishi magana ba matsala in tsakaninka da liman ne amma da kai da wani shi na bata maka hudu baka wasu malamai sun ce akwai mutumin da yana nesa ga mai hudu ba shi nesa babu mikro ko kuma sauti bai kai mishi to shi ya halatta shi azkarkin shi ya da dai shi zamna shiru bai jin liman gon bai kuma amma shi azkar kin shi ko shi dan tilawa shi san kasa kasa shi ta kura mu wannan kun ga daban shi amma wanda ke jin hudu ba wajibi ne saurara wasu sun ce idan liman irin masu shirme ne ya ho yana tabbatar da bid'a san minbari wannan ba hana ka ba ka dan yi lagawun kama ko kai aikin ka ko kai wani abu ne mai amfani saboda shi yana hawa yana tabbatar da bid'a in ba ka yi mishi inkari to kaga kenan karamci kai ka kale shi wasu suka ce kana ai dan wani abu can daban dai wanda ba wanda mai amfani wanda ya wannan ke wasu suka ce ko shayi kana dora ka sha kayan ka na ɗaya da biyu kamar shiga wasa shi in mutum na bid'a ba shirme ne yake ba sai ka ko sai ka shirya kai abun da ke maka amfani sai ka yi shi to in mutum na bid'a ko kuma yana wasa ni wasa ya hamin bari na ta hirar siyasa ko yana wani harkar kwallo can ko shi na wani abu akwai wanda zai jawo aya ta tauhidi ya yi hannu su durewa matsalin fastami ulahu wani na wani hudu ba ya jawo aya ni ce kan masha Allah ayat tauhidi innal ladina tattad'una min dun lan yakhluqu dhubaban ko da ce dhubaban kuje sai shiga cewa ai kuje yana kwai dubu kaza a awa yana kwana uku duniya yana da ido kaza shi na da kaza kaza yana ta surutu wannan me da karuwa da shi kai a girman Allah ake gode amma ya kyale tauhidi ya kyale masu shirka da sauransu kuje a ido goma gare ina ronka da idanun shi me amfani cikin sanin ido goma na kuje zuciya uku gare shi wai saburu zuciya uku gare ita kawo ababe da irin wannan wai an gano ya sai mi kuma an kyale tauhidi an yi kana irin nan zancen bai da wani amfani mutum hudu ba manzo Allah na neman kalmomi na tsoratarwa na wa'azi takaitattu kuma ba tare da wani kuma yana gargadi har yana idon shi na ja yana fada cikin hudu ba sai mai kawo zancen koje ido galagare kuma haihuwa kwai kaza shi kai kwankwaji mi da su mi da kwankwaji da wasu mutanen duka dai irin da gwaninta da kokarin abu bai da amfani galibi ƙarya ce ma galibi ƙarya ce an gano koje kaza yake kaza shi kaza shi ina rumawa da wannan mu ba harkar mace ai ashe ka koje kawai ya zo ya ce zigi abincinka ya ruga baka ya kawo ya isa ko wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu la yastanqidhuhu minhu la yastanqidhunahu ko la yastanqidhuhu to bai isa ba yanzu in wali daga cikin waliyansu ya dauko biredi da mayonnaise koje ya hau ya diba yana aimedo shi to shi kin waliyin fa to ya za a yi in kai kuje ya dokan ma naka waliyin ya taimake ka mai doma kanka shi ne da'ufa talib wal matlub amma a ce kuje kaza gare kaza gare kaza gare shine shirmin da ake cewa to masu wannan shirmin wata kila dan kaya lagawun kama Allah baka da lahi ko dan kai ba annabi baka zo saurare ba sai an ka juya maka abu min bari ba wurin siyasa bane ba wurin labaru bane ba wurin science da physics bane ba wurin tarihi bane mara amfani laburi ne na me na wa'azi da hudu ba matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ya ga mutane abin da ke amfanin su ya ga mutane da ke amfanin su galibin mutane sun hisa ana tabo ko a tabo wani ko a soke wani ko a bige hukuma a ce ka bai da tsoro wannan shine ainihin tsoro kenan da shi yanyin matsala ko an mai laihi sai ya hau min bari sai ya tabo hukuma shine matsoraci ba wai rashin tsoro matsoraci kenan ba nan bane wurin tabo hukuma yake tun ya san abin da yake yin hudu ba kamar liman ya gane shi kuka ɗaga ce ma liman ana magana Allah ya magana kaga shi kan magana ba an wuce ba sai shi magana in yi magana ai yana iya shagaltar da wanda yaran shi ne عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وأن حديث ما زال الله صلى الله عليه وسلم يبين شيئا idan mutum ya yi wanka da juma'a sun mara hafi sa'atil ula sai ya taya masallaci a lokacin farko sai ya taya masallaci a lokaci na farko to fa ka annama qarraba badanatan la dashi ta juma'a da a bashi kamar yayi sadaka da taguwa ya ba da sadakar raƙumi kamar raha fi sa'ati thaniyati wanda ya ji a lokaci na biyu fa ka annama qarraba baqaratan kamar ya ba da sadakar saniya wa man raha fi sa'ati thalithati wanda ya ji a lokaci na uku فكأنما قرب كبشا أقرنا كما يسلك الراغوم يكهوني ومن راها في الساعة الرابعة وان ديجي ألوك سينفدو فكأنما قرب دجاجة كما يسام لادا كما يسلك ركازا ومن راها في الساعة الخامسة وان ديجي ألوك سينبير فكأنما قرب بيضة كما يباد سلك الأنقعي قدا فإذا خرج الإمام إذا لمن يافتو سنن سيكزو توباك سامن فللا كودي حضرت الملائكة ملائكو ما سبحانه فللا sai su zo su zama su ma yastami'una dhikra suna sauraron hudu ba kenan wannan falala ta zuwa tun da wuri abu na farko dai falalar wanka tun da mani ta sala falalar wanda zai yi wanka sannan kuma ya zo ya hito da gida da ni ya zo a masallaci ya zo tun da wuri don ya ce lokacin farko shine ba ƙarfi ɗaya ba ake nafi a'a lokacin farko na wuni wataƙila ƙarfe takwas ne ko kuma takwas da rabi don wuni nuna musulunci na fara tun da safe ba sai ba cikin dare ke fara ba ban ga wuni na agogon da hannayenmu yana fara cikin dare wannan wuni ba namu bane an taɓa ce ƙarfe ɗaya na a ce ƙarfe ɗaya na safe ko a ce zero yar dimaten ko inar dimaten ko turadar dimaten amma babu sahiya balle daɗa wani abu babu komi sahe ne ake amma go kuma babu rana babu wata babu babu alfijir babu komi kaga wannan sahib ba ta mu bace mu sahen mu sai alfijir ya bullo sannan kuma ko kuma rana ta hito to kana ya cewa lokacin farko kenan irin hitowar rana ma ce kisa sahabbai tunda sahi su wasu da sun yi asuba ba su tashi daga wurin sai hanci da an tashi wanka ɗaya da a dawo juma'a to kenan kaga lokacin farko da sahi takwas ko takwas da rabi ko tara sai zo zauna ya ta azkar ya ta ambaton Allah wannan wurin dukkan shi yana jiran sallah wanda shi ya samu lada mai ɗimbin yawa da ai ladar raƙumi ai ko a sadaka ba ba kaɗan bacci yanzu na in mutum ba da raƙumi mutum na zai ci cikin naman shi har ya ƙoshi to shi sa kenan ba ka samun ladar raƙumi sai in ka ƙoƙari tun da wani ka zo amma mutum na zaune juma'a ba shi aikin komi ya gizo a masallaci sai an fara hudu ba sannan ya rugu ya taho kullum bai samun falala ko ta ɗan kwai bai samu ba fa'ida ba fa'ida shi sama mun hana hita kamin juma'a doka ce ba a zuwa cikin gari kamin juma'a duk wanda tashi da sahi ya shirya ya wankan shi tun da wuri saboda ma ga a samu cinkoso a makewayin ne ya shirya ya kimtsa ya sha cikan shi ya yi wanka sa kaya masu kyau in bai da masu kyau ya wanke su ya goge ya shigo masallaci wannan lokacin kawai na kimtsawa ne saboda sallah dan shi yasa an ka tsaya karatu wa illa me zai hana karatu juma'a na barka ne ka shirya ka zo juma'a ka zo ka zo masallaci to amma sai ka ce a kai kasuwa zaka dan Allah ya jarabce mu kasuwar mu da juma'a ce to ba a hita da juma'a sannan sai bayan sallah kuma mutum gaishe riga gai sake ya bari karfe biyar ba hita ba daga biyar ba a hita idan ana so ana so a sabko wannan ki shi ban da shi shi na shi falla daban take shi falala kowa shi na da jadan nan falala falala kowa matsayin annabi yake matsayin inda ya hau wurin annabi ya nasiha ya hudu ba ai ba da shi ke da da wancan kin ba irin waɗannan mutanen kowa na nema mai gafara da Allah da mala'iku da kowa hakkihi cikin ruwa na cewa Allah shi gafarta mishi inna Allah wa mala'ikatahu duk kowa da kowa la yusalluna ala muallimin nas alkhaira حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها نعم أيوة وجب نعم in akwai abin da bijiro ana so a gaya mutane shi a gai kawai don bukata bai da matsala amma a riƙe ka'ida duk kullum akwai wa'azin da ake suna ce mishi fari hudu ba ko firi hudu ba ko mene kamin hudu ba kenan wannan kuskure ne saboda me saboda mutane yanzu sun zo don sauran hudu ba a lokacin da liman yake yi to wata sai ka samu mai wannan hudu ban ma mai wannan nasiha kin har ya hili imam ma fasaha sai zama duk an hidda mutum daɗin hudu ba kuma an hana mutum ya azkar da abin da dace na yawan salati a ran nan kin shi wa'azin hudu ba an sanya shi kamin kamin sallah da in liman ya zo to za ta yi a ce kuma a sanya wani daban tun da sahi har zuwa liman a ce a tama mutane siha sai mutane su kosa su gaji don a zuƙe daɗin hudu ba a wurin wannan bai dace a sanya shi murattab ba a bar shi bai dace ba a yi hudu ba in karantarwa ake so a yi in nasiha ake so a yi a zaɓi wasu lokuta daban yanzu yan riƙe ana tayin shi hawa su ɗauka ma ta sunna ce wadda in ma ba a yi ba yanzu masallaci in za a hidda na juma'a sai ya zama ma sai a hidda mai limami da ladani da masu azin juma'a kaga abin an sanya wani abu sabo wanda bai cikin ayyukan magabata gaskiya bai dace ba na'am na'am waje ba hmm bai da komi ya ba shi in ba kwan kiski za ba shi ba shi da bai taho ba bai taho ba nan wanda ɗakin shi bai zama sallaci ba mana ya za a ce ya zama sallaci in yana to daga ɗaki ya zauna wajen addu'a gaban za gaban za wannan nan samun fara da kotrim fara ya agaji ba zai yana sau shi ma duka bai cikin aiki lokacin da ake hudu ba ba sahu ake yi ba lokacin sahu sallah ake ma sahu sahu sallah ake ma sahu kuma agaji ka ganin ba su yi alhamdulillah sun sani sai dai wasu wuraren amma nan ba su yi saboda sun san cewa bai dace ba wani ya zauna ya concentrate na sauran hudu ba sai ka lokaci mai dan gusa ka bata mishi lissafi ina na sauran hudu ba koyi haka yanda haka haka ba matsala koyi haka ko ake magana sai ka zo ka zama can kana kallon gabas sai kuna waiwai haka sai wayan ya ciwo kowa ya ji a kallo a kallo ne shi kenan in za a sahu ayan tashi a sallah ce to a daidaita lokacin sai a daidaita dan ai mun san aikin liman shi ayan tashi sai ta daidaita to sai shi daidaita ko kuma ce ma kai ka kula da can ba daidaita shi kenan amma ana hudu ba ba harkar sahu bace ko harkar yawo da akwata cikin mutane duka wanda bai dace ba ya tashi ya sake alwala insha Allah wannan kuma abin da ya rinjaye shi bai da zabi akan shi lama la taqata lana bihi ne ko babu shigo عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجع أحدنا ثم نرجع فنتتبع الفيء وأن حديث ينا بيان كمر لوكسن دك ما صلى shine salama ibn akwa ke cewa kuma yana cikin ashabu shajara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi bi'atul ridwan wanda Allah cewa ki Allah ke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara dukan su Allah ya yarda su yana daga cikin su yace kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi salatul jumu'ati a sallar juma'a thumma nansarifu sai mu hita daga sallah wa laysa lil hitari dhullun nastadhillu bihi a lokacin gina ba ta da inuwar da za mu shan inuwarta babu kenan tun da wuri kai tsaye in ma akwai inuwar gare ta ba ta kai a shata ba kenan tun harkon zawali ne ko kuma juma'an nan an yi ta ne kamin kamin zawali a nan wasu ke cewa ya halatta balma akwai wasu da sai masu ishara ga wannan cewa ana yi aimi a yi sallar juma'a kamin kamin zawali shin ton hanci sai a yi sallar juma'a don hanci saboda an yi sallah gina ba ta inuwa da za a laɓewa gare ta to kaga ina lokacin hudu ba ina lokacin sallah a gani duka kenan wataƙila an tara sallah ne mi kamin zawali kamin mi kamin zawali asali juma'a lokacin da sananne ne lokacin azhar ne wannan ma'ruf ne to amma lokacin za a fara ne shine wasu ke cewa to kamin zuwa lima za a fara tun lokacin wasu kuma cewa a dole sai sai zawali yayi to ire da wanga asarkin suke nuke nan kaga sai ce kunna nujammi'u ma'a rasulullahi sallallahu alaihi yaushe idza idza zalat ash-shamsu nan kaga ce idza zalati eh nujammi'u madha idza zalati ash-shamsu نعم كان صلى الجمعة قداني أكي إتتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدقي سنة عثمان wadda sannan ta ana son a yi koyi da ta amma kuma ba a yi koyi da ta ba da yanzu abin da ake yana kina kiran sallah biyu ba haka na Usman ke yi ba kenan yanzu ba suna Usman bace ake Usman ba haka na ke Usman ya shike Usman in ya zauna ne sai mutum ɗaya je can bakin kasuwa ɗaya tsaya nan su yi cikin kiran sallah tare saboda mi na kasuwa sun shigar da ba su ji kenan sai ami sai ya zama kawai mikro ne kawai speaker ce aka kai musu inda kawai speaker kenan in ɗaya yayi tana kai musu can kasuwa shi kenan ba sai an samu kuma sai lokacin da aka fara hudu domin kuma yanzu masu yi ba su yi sai kamin liman ya zo sai a yi guda can an jima kuma sai a yi wani ba lokaci guda ba kuma duk wuri guda ake shi kaga ba ɗaya bane to ko da a ce ɗaya ne manzo Allah sama yayi kaza Usman ibn Affan yayi kaza kai wace zaka dauka ko da mun ce Usman ibn Affan daidai yayi da daidai to manzo Allah ga yanda yi shi wa daidai bai to ne ba sai mun ce bid'a ba ce ba sai an ce bid'a ba sunna Usman ce to ga sunna Usman ga sunna annabi ai kun baka da ɗayan da kiran sallah ɗaya da kiran sallah da biyu da ɗayan ma to ya zama ɗaya to to wanda zaka ɗauka ke shikin ba wani jayayya ko wani cewa bid'a ne bai kai ma wannan ba bai kai ba eh wanda ke na faɗi Allah musulmi Allah musulmi نعم ايه ايه ايه ايه ba wuri guda wani ce ma ɗaya na can kasuwa can kasuwa saboda su ji suna can suna uzurinsu saboda mutane daga nan ba su ji kuma sun shiga tarar kasuwa na tai na sa tulla ɗaya can haka can yayi amma nan ba nan ba eh lokaci go eh na waje dace shi waje dace shi ya samu damai in mikro bai kaiwa ana su kuma a isar da sa wajen asali wajen mhm sura in babu abin da kai sauti sama ba kenan da yanzu tun da ya ce muna yin gama juma'a babu inuwa ma a gina garu katanga kenan watakila kamin mi kamin zawali sun kai halittun wannan kin wata rana amma a lokacin da yake yawan yi kullum shine mi lokacin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان آه الفيء إنوة كو أها ها الفيء إنوة إنوة لم يقصها ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da suka shahe wani yunin juma'a karatun alif lamim tanzil da sallah asuba da kuma halata daga abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah salati da amince da tabbata gare shi ya kasance ya qara'u yana karanta yana karanta fi salati alfajr a cikin sallah asuba yawm aljum'a ta juma'a mi alif lam mim tanzil sura sajada wa fi thaniyati rak'ata bi kuma hal ata ala al-insani sura al-insan wannan kaga mustahabbi ne mutum ya karanta idan karanta wannan surar mi a ran juma'a suratul sajada raka ta farko hal ata kuma raka'a ta biyu kuma ba kamar mutane shahi na ɗaya ba can ma ka yi rabi a'a in ka iya karanta ka in ba ka iya barta karanta ko ina ya isa yan gakka zai ka saba mutane wani abu can da ba wasu na karanta juma'a da munafiqun wannan dai abin da tabbata ga mafi inganci wannan in kai yauta da mutanen kai ba lahi ba kuma ko da a ce ya yi tsawo a karantar da mutane a gaya musu cewa sunna ne sai a zanke musu yahi yada sunna yahi ishin yada ta sajada in yayi sajada kuma ko in bai ba kuma shikenan babu salatil idaini باب سل إيدودي قدابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم, يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له قال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسقت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين أفا تجزئ عنا عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك باب إيدي قدابيو آه abin da ake ce ma idi idi daga ada ne ya udu id dan ya dawo duk shekara na maimaitowa shi sa idi akwai wani lokaci da akwai wani wuri duk shekara yana shina dawowa to wannan maimaito da shi ta yi shine yake ce mashi idi kuma dama idi wani lokaci ne babba a mutane wanda suke rike suna kan mashi suna raya shi suna walwalewa suna holewa a cikin ƙa'idodi amma na shari'a a cikin shi bismillah kenan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya iske mutane suna da wuni guda biyu waɗanda suke kamar wasanni a cikin su sai ce musu wannan wunin menene sun ce ai lokutan sun da suke tunawa ko na kaza da kaza yace to ai Allah ya ban ya masanya muku da wuni guda biyu da sun yi wa'ancan da yini karam idi karama da idi babba saboda kenan idi biyu gare mu a shari'a na shekara sai kuma idi ta sati ita ce juma'a duk wani idi wanda ba wannan ba na jahiliya ne bai halatta musulmi su rike wani idi ba wani wuni in ya kewaye su yi wani taro in ma dan saboda aihawa annabi isa ko dan aihawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko dan wani abu can wanda ba na gaskiya ba a ce an samu yanci ko wani abu na an kashe wani ko an aihe wani duka wannan harka ke harkoki ne wannan turawa sun kama kalkala mana ko mutum an kashe to sai a rike wannan rana da in ta dawo shekara a ce idi ce wannan sai an yi wani zulumi ko wani taro duka ababe ne na turawa ba na musulunci ba ne musulmi ba su riƙe ranar aihuwa kowa ba a matsayin idi kamar yadda ba a riƙe ranar mutuwa kowa ba a matsayin idi idi na musulmi sun alaƙa da ibada kaga idi ƙarama bayan an sha ruwa an kai azumi lahiya sai a yi murnar wannan kin a yi fatan Allah shi karɓa shi ne idi san alaƙa da azumi idi babba kuma bayan an yi aikin hajji an dawo sai a zo a yanke rago a yanke dabbobi a ga bautan Allah idi murna da an yi hajji lahiya kuma an kewa shekara ta kewa lahiya a yi koyi da annabi Ibrahim a yanke rago kaga dukkan su sun alaƙa da mi da ibadodi ba wani abu da a ce wai aihuwa wani ne ko mutuwa wani ko kuma rana ta kaza a riƙe wannan rana ko an yi wani yaƙi ko an yi wani yanci babu na yanci inda ana riƙe wani taro na musulunci da ko wani cin nasara kaga hijira ba riƙe ta kewayewa ba ana wani taro yaƙin badar yaƙin uhud duk ina suke ba mu riƙe su a matsayin mi ba wani wuni wanda ya kewaye mai taro balle a riƙe wani wani yan defandan wanda haɗi ne ake amma ba wani yan defanda wani abu can daban duka wannan ba namu bane abu ne na turawa ba na musulmi ne ba musulmi duk sauran wuni baki ɗaya daidai suke gare shi da ra'ayuwar shi da ra'ayuwar baban shi da ra'ayuwar manzon Allah da ra'ayuwar wane ne wuni wani ɗaya suke a duniya sun wuce amma abubuwan da Allah hidda ga sunan manzon Allah sama ya bayyana mana su an an yi bayanin hukuncin su da abubuwan da ake yi da sauransu kuma da mahimmancin su manzon Allah ya faɗa kuma an kai ya raya su a matsayin idodi wannan kenan kenan mustahabbi ne a haɗu a ra'idi a sha wanka a sanya sabin kaya ga wanda ke da wanda bai da kuma ya wanke nashi tsohin ya sa ya gyara zadda a nuna murna da gode Allah a wannan lokutan ba tare da saban Allah ba daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa Abubakar da Abubakar wa Umaru da kuma Umar yusalluna al-idaini suna yin sallar idi qabla al-khutbati kamin khutba kenan daga cikin abin da manzo Allah yake yawaita yi kenan idi sai an yi sallah sa'an na ayi hudu ba kakka ce a ai mutane ba su tsayawa bari a gabatar da hudu ba ka bata ka bata lamari kenan ka zo da sabon abu kamar abu yadda shi ke dama ita hudu ba iri ba wajibi bace sauraron ta wanda samu dama ya kare mi ya kare sallah ya tsaya saurari hudu ba wanda da uzuri kuma sai shi gaba da uzurin shi amma sauraron ta shi da kyau dan wa'azi na shekara zake tunatar da musulmi da shi hadisi na biyu kuma daga bayan azumi ke cewa radiyallahu anhu خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا من هدبة يوم الأضحى رأيدي ببا رليا بعد الصلاة باين صلى كنا ندك دي حديث مسمى على شيء باين صلى أكيمي أكيم هدبة با كامل صلى با sai manzo Allah ke cewa daga cikin hudubar dama in kai huduba kama mutane bayanin abin da ya shahara nan ke kenan bayan ka tsoratar da su Allah ka musu wa'azi kan zamantakewa ka ga musu rukunin musulunci ka yi waye sai ka yi musu abin da shahe su irin sallah ba abin da shahe layya kunce kuncen layya za a yi shi manzo Allah ce musu man salla salatana duk wanda ya salla tare da mu wa nafaka nusukana kuma yayi yanka lokacin da mun kai kenan yanzu bayan sallah kenan ko faqad asaba nusuka to yayi daidai yankan shi yayi ya dace da yanka wa man nasaka qabla salati wanda kuma ya yanke bayan sallah fala nusuka lahu bai da bai da bai da yanka bai da falalan yanka bai yanka shi bai yi ba sai da cina ba kawai shi kenan قال أبو بردة, بردة ابن نيار أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب دم هو إن البراء بن عازب ليه وانت لو تحديثه يكيت يا رسول الله يا من زعل الله إني نسقت شاتي نا ينكي راقونا كو أكوياتا إن شات راقو تنكيا أكويا بنصور بالشاتني قبل الصلاة كامل صلى dan saboda mi shi asali yace wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin dan na san yau wannan ci da sha ne wa ahbabtu an takuna shati awwal ma yuzbahu fi baiti sai da so in zama ni ne za a fara cin ragona a gidana sai ne gaugawa ne yanki shi ya tsammanin kai wannan wurin da yayi wurin yanka ne bai san cewa sai bayan sallah ba fa zabahtu shati ni yanke ragona ko akuyata wa taghaddaitu sai ni karya qabla an atiya salata kamin in zo sallah qala sai manzo Allah ya ce to shatuka shatu lahmin lalle kam zaka sha nama kawai ginar rawanka na nama ne ba dan layya ba fi qala sai ce to naji ma manzo Allah ya rasulullah ya manzo Allah fa inna indana anaqan muna da wani dan tumkiya ko dan rago ko akuya dan busuru anaq dan karimi wanda ko san sharadin akuya sai ya cika shekara ake layya da shi to anaq dan bunsurun da bai cika shekara ba ya ce to tun da na riga na yanke wannan da kuma sauran dan bunsuru guda gida wanda shi wannan bai cika shekara ba shine anak wa hiya ahabbu ilaina min shataini ya hi muna rago biyu ko tumkiya biyu ko akuya biyu saboda muna son shi sosai yana muhimmanci kuma na gamshi nama shi mai kyau ne afa tujzi'u anni ko afa tajzi anni ko afa tujzi anni in ni yanke yanzu ya yi a matsayin layya tunda can na yanke wancan ba layya ba yanzu in ni yanke ga ya layya dama yake nema da mi da da rahusa cewa yanzu akwai shi ko ko dan bunsunan shi da kai shekara shi kuma akwai sai ya kai shekara ko bunsuru ake yankewa to in ni wanki yanke wanga yayi sai ce mi wazal mi ce mishi yace na'am eh yayi amma walan tujzi an ahadin ba'dak bayanka ba ta isa duk wanda ya yanke da akuya bai shekara bai layya ba inda ka san ka yanke kazarar sallah ka ci nama shi ma in dai bai shekara ba to haka nan kenan shi an ba shi dama dama raƙumi sai a shekara biyar ya isa layya saniya shekara biyu tumkiya wata shidda ko rago akuya ko bunsuru shekara shekara layya kuma ba a yi sai cikin wa'yan ababen raƙumin daji ba a yi da shi mariya ba a yi da ita ragon daji ba a yi san daji ba a yi da shi sai wa'yan ga jimina ba ta yi ko jika ɗari tara ka sai ta ba ta yi sai wa'yan ga kenan sukin ma ga shekarunsu yana wanga hadisin yana ƙara nuna abin da hadisin wancan ya nuni na a yi sallah kamin kamin hudu ba saɓanin sallar juma'a ita sai an hudu ba sa'an na aimi ai sallah ana nan da ɗaya ne ranar kabar bari ake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allah kowa shi da mai tunatarwa da mai wanda zai yi da kowa shi takabbara shi ne ake in akwai wani abu ya bijiro ana so a gaya mutane ba matsala ba amma kawai haka nan kullun a tarji hawa wa'azi kullun shi rayuwa tsari gare ta komai an samu shi lokaci ana jira a zo a yi sallah a ji wa'azi da bayani na shekara mai muhimmanci kuma a zo a yi ta wa'azi kullum nan muna wa'azi kullum muna karatu kullum ana yi kuma da idi kuma ka zo kai ai sai a kosar da mutane ka nan nan ba a yi ba a yi mai ido ɗaya ba a yi da shi kenan in mutum ya yanke abin laye shi kame a yi sallah to halayya ba ta yi ba layya ba ta yi ba kun gane ko amma in bayan sallah ne ya yi ko da liman bai yanke ba na'am rago yana da bi min ji ba eh eh shi ana da shi rago da tumkiya an sun yi wata shidda na'am yanka kwana hudu ne kwana hudu ake da ras sallah da ɗaya ga sallah biyu uku nawa kenan kwana hudu sai dai falala ras sallah ya falala amma kwana hudu duk in ka in ka ga dama kana ka bari sai hudu sai uku ga sallah kwana na hudu kenan na'am ban ji ba kowayaushe har cikin dare ana yi amma lokacin hantsi ya yi falala ko da yaushe ana yi dare da rana duka ana yanka amma lokacin hantsi yake farawa ra'idi kuma ya yi falala lokacin yana ana ana gane cewa ra'idi wuni ne na murna da wara'a wuni na cin abinci a ci a sha yasa ba a yin azumi ra'idi ba a yi azumin idi idi ya yanka a ci sauransu dam salam a'a mutum shi ke yanke ragon shi ko akwai shi ko sane shi ko soke raƙumin shi kowa ya yanke kayan shi da mace da namiji da yaro da babba dai kowa shi yanke kayan shi ba lahi ba ne in baka nan ko baka iyawa ka ce wani kananka ko wanka ba sai malami ba shi maka yanka malamai ba rumzawa bane malamai ba barumje bane malami karatu ake zo a yaure shi amma yanka da hida ba na malamai bane an dauki malamai rumji sai a kira malami kawai da balalo shi zo ce yanka rago barumje ne shi kowa alharka gaban shi shi ya gaya maka mi zaka cewa ce bismillah to yanke to kaga nan abin ya zama matsala kenan ya za a su shiga sana'a wani sana'a su kuɗo kuɗi gilbi ake bada da ai bai halatta cikin layyaka ya bada kudin aiki ciki ba wanda zai ba malami gilbi da ko zuciya ko wani wane ne bai halatta ba cikin gakka ba barumji komi ai yanzu nan malami ya zama barumji to bai halatta ba shi komi ba ciki ba a bada in ma biya za kai to ka biya wannan malamin barumji cikin kuɗin ka daban tunda ya maka rumji ko shine amma musulmi ka ce kuma sai ka kira wani yanka maka musulmi in mutum ba musulmi bane zai yi layya ana karba to shine zai cewa in zai layya kiro musulmi shanka mai mace tana li tana yi na'am ba lahi bane ba wai sai ya kira suna wani ba zai ce ya Allah in yi bismillah ce to ya Allah wannan dama kai ka bada shi to kuma kai za a bashi layyawa ne ce shi kina sai yanka in ya faɗi ya in bai faɗi ma ba lahi ba أو بكرة الليل بني كون الليل نعم من جبا يقولنا ba wani abu ne ana son kai ka fara ci daga cikin layakka kai kuma layi an ce ba ka yanke sai yaushe sai bayan sallah kenan sai ka ce to baran karyawa sai na yi sallah ya samu wani abu daga cikin ragona ko tsoka ko kwada ko gidabe ko anta shikenan eh ka so ka ci shi ɗanye ka so ka wanki ka so ka sha jini shi jini dai haram ne ba a sha to yana da mutane a wanke gogo a wanke kai da akwai amana da kacin nama na'am dole ne ba ya halatta ba in baka hida ba zaki ko ka yi yankan ma kace yanka ba lahi ba amma a ce wai sai malam wane ke yanka shine matsala ko yanka kace wani yanka mun kawai ba matsala ba lahi bane rannan kasa shadda kamar su taɓa jikin wani yanke ma dan ya tsane ko koko dan gaisa su zawo a yan an kudurta wani abu bid'a ne an kudurta wani abu kamar wani ka'ida ce ta addini ko shari'a ce ba a ce sai ya kwana in kuma ce dan ya tsane ne dan ga ai zawo to wannan daban shekara kuma ba ci komi cikin su shekoko a'a naman kan yanzu aje shekara uku shekara biyu aje ka dai samu ka ce wani ka yi sadaka ka aje wani shi amma in aje wannan da ka dama ka aje hadisi na gaba jadan dai mutum da ya zo sai an yi sallah shi yanke gashi yanke kamin sallah عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله أه وأن ريف أن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه كتوى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى يوم النحر رئيدي ثم خطب سيهدبه ثم ذبح سيينكي وقال سيتي man dhabaha qabla an yusalliya duk wanda ya yanke kamin shi sallah falyadhbah ukhra makanaha to shi yanke wata matsayinta wa man lam yadhbah duk wanda bai yanke ba kuma falyadhbah bismillah to kina ce bismillah ba bismillah rahmanir rahim ba ce bismillah kawai bismillah in ya kara da Allahu akbar yayi bismillah wallahu akbar yayi ya kara cewa Allahumma hadha minka wa ilayka Allahumma hadha anni wa an ahli baiti ya Allah wa galayya ta shi da iyalan gidana ko dubu ɗari ne sun shiga cikin rago guda nan in yace kuma Allah na wani nawa ne shi ke na'am bai bisullah ba ko musulmi in yammance bai bisullah ba matsala dan ana ci amma inda gangan ne yayi sai da yadda inda gangan yake bismillah sai da yadda shi ba ci malamai sun taikan cewa wasu sun taikan cewa layya wajibi ce tunda ka ganin wurin fale zah umarni ne to wasu ma sun taikan cewa wajibi sallallahu alaihi wasallam salli da rabbika wanhar wasu kuma amma a malikiyance sunna ce mai ƙarfi sunna mu'akkada na'am wanda ba musulmi ba lai ya komi in kirista ne ko yahuba yahudi in ba su ambaci sunan abin su can ba lazanta maka in dai ya ambaci wani abu can daban da ba Allah ba a ci amma in ya bisu bismillah in ya yanka da hanyar shi can daban ko da bai watakila bai ambaci Allah ba to ana ci yankan kirista mana ci in baka san me yayi ba wurin yankan kana ci amma in ka san tabbas ya ce Yesu ya yanke baka ci ko da kirista ne eh ban ji ba na gayi ko ban gayi ba to ku gaya mai عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أحط بجهنم فقامت امرأة من سطة النساء صفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكسرن الشكاة وتكفرن العشيرة قال فاجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن رواه مسلم وناديث نا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما yana bayani ne kan shi ma ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen abinda suka ɗoru a kan liman rami ra'idi cewa an zo an yi sallah ba tare da kiran sallah ba ikama dama idi ba a mata kiran sallah ba a mata ikama kuma in ka zo da alwallaka ba ka yin tahiyatul masjid dan tunda ba cikin masallaci ake ba cikin hili ne ake yana ba a wannan raka'a biyu kamin sallah sai in hadari ko wani abu ya sa an shiga masallaci to wannan sai kai tahiyya kamin ka zauna amma da an je ga hili za a idi ba a raka'a biyu wanda ake kamin a zauna da shine abu na farko yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halarta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'idi fa bada bis salati manzala sai fara da sallah qabla al-khutbati kamin huduba bila adhanin wala iqama babu kiran sallah babu iqama thumma qama bayan ya gama sallah sai ya tashi tsaye mutawakki'an ala bilal ya dora mishi hannu haka ya jingina ga bilal ka hada shi mutahamilan alai dora jikin shi kai shi yanan ya dan karfa shigo ya huduba to sai ya dan shinkiɗa ga Bilal fa amara bi taqwallahi yace aji tsoron Allah saboda duk lamari in ba tsoron Allah ciki bai ita ce umarni babba ita ce nasi wasiya mai ƙarfi wa hassa ala ta'atihi kuma ya kwadaitar da am Allah da'a am Allah biyayya wa wa'adha nasa yamma mutane wa'azi wa zakkarahum ya tunatar da su Allah thumma mada sai ya ƙara gaba hayatta ina hatta atan nisaa hayya zuwar mata saboda mikro bai kaiwa yanzu sai ya gusa ya ji ha'ina a wurin su nan shi musu wa'azi fa wa'adahunna su ma ya musu wa'azi dan saboda ra'idi ana umarta kowa shi hito da mata da yara da wanda suke sallan daban da ba su yi da rashin lahiya su ko a can daban a hito duka shine umarce su da cewa su ma matan ha me ce musu wa zakkarahunna fa wa'adahunna musu wa'azi wa zakkarahunna tunatar da su Allah fa qala yace musu ya ma'sharan nisa'i ya ku taron mata تصدقنا كذنكين صدقة فإن كن أكثر حطب جهنم دون كون يوانشن كرما من جهنم كوماتا كويويتن صدقة سبب كون يوانشن كرما من جهنم فقامت امرأة سيوة ما تتاشي سي ونمتشن من ستة النساء تنا تشكين tsakatsakiya mata in ma tun daga can tsakiya tattaso ko kuma irin tsakatsakiya ce wadda ba karama ba kuma ba babba ba tattaso sita daga wasat ne kamar waje jiha ko waje jiha wasat sita aha wa'az idha aha sai mi kuma shi gana da yawa ne to shine matar tana daga cikin tsakiyar mata ta taso tacce mi wannan macen min sitatin nisa'i ita siffar safa'ul khaddaini tana da kama tambu a kumatunta in ma tambo saboda ƙuraje ko kuma yanayin jikinta ne hakan da baki-baki ga kumatunta guda biyu tana da wannan ki faƙalar ta ce lima ya rasulallah ta so ta san hikima don mene suka zama yawanci 'yan wuta don su gyara ko fiƙihun sahabbai kenan ko da mata ne tambaya suke ni hikimar kasancewa su cikin yawancin 'yan wuta kenan ta gaya musu in aiki ne mummuna su bari rashin wani abu ne su yi su zanki to shine ta ce lima ya rasulullah wace hikima ce mi kai mu wuta kala sai ce mata li'anna kunna saboda ku mata tukfirna shakata kuna yawaita koke kai ka an ke mata kaza an yi mata kaza yawan koke wa takfurna al'ashira kuma kuna kafirce mu abokin zama kafircewa shine kafircewa ni'ima rashin godiya a wani hadisi mu ya fassara shi karara mutum yana mace yana kyautata mata tsawon shekaru ko mi shike mata amma amma radda ya kuskure bai mata wani abu ba sai ta ce tun da nake ban taɓa ganin alherin ka ba shine kafircewa kaga ta kafircewa don ni'imar ta gabata shine komi nata komi amma yanzu da kuskure bai yi abu kaza ba tabbas ya kuskure to ta yi adalci amma sai ta ce tun da nake ban taɓa ganin alherin ka ba kai fa amfani an baka da dan abu kaza da zakawa ka kiya kenan kai baka da amfani shi ne takfurna shi ne hakikanin kafircewa kenan mi ba ta gode ba wani malami wata mace ta kawo mai koke mijinta ta ce wallahi ta ta kasa hakuri ba ta iyawa sai ce zano abin da miki ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza na matsala ta zano kawai abu guda goma haka dum dullahi ne yace lalle dullahi ne to yanzu zano abin kwarai wanda ya miki zano na kwarai dano za a samu komi hoshi ne da ke mata komi amma abu goma na matsala duk shi na mata malami ce ya yarda lahi ne amma zano goma na matsala na kwarai zano su yaya goma zano na kwarai ka gani ba su kilgwa cinta shanta yadda take ciki kayanta manta tufafinta karatunta komi nata duka shine duka komi ko karat ko waya ko komi shine komi kenan kaga in ana adalci da godiya sai ai hakuri da koda goma ne na matsala dan dama da kike auren miji bai taimake ba to ni ho ban da matsala ni mala'ika ne ke aure akwai matsala gara amma kai kai ma da kai zama tare da mutum kalla gani shin matsalan nan da an da alherin wanda sun ka yawa sai ka rumci ido in dai akwai so da ƙauna to ka rumce ido ga laihin abokinka da makwabcinka da ɗan'uwanka shi kenan shi ne kawai to shi ne takfurnan ashira kala sai shi mai ruwa ke cewa sai matan sun ka zankin mi kai tsaye da manzo Allah gaya musu illar kuma su zankin sarka kai tsaye aiki da cikawa faj'alna sai matan sun ka zanki yatasaddaqna suna yin sadaka min huluyihinna daga kayan adonsu sarƙa ce nan wani waye kayan ado tutullawa yulqina fi thawb bilal sai bilal tara riga ko suna jefa mi min aqratihinna yan kunnai yan kunnai wa khawatimihinna da zobba zobuna zobi zobi kaga wannan kenan in agaji sun samu hujja ko to shine abin harko cikin hadisin harka harawa da mi a fara yin sallah da anzo kamin mi kamin hudu ba kuma hadisai wajen nawa sun gabata irin wannan hadisi biyu kuma wannan ke sannan kuma ba a kiran sallah idi kuma ba a mi kuma ba a yin iqama sannan kuma ya kamata in mutum zai hudu ba idi yayi tsayi ba laihi bane da ya kishin gida ga wani bai da matsala sannan mutum ya kula da umarni da ayi tsoron Allah da ya tunatar da mutane shi musu wa'azi ya yi musu bayanin muhimmancin tsoron Allah sauransu jazakallahu khair wannan duka mun ga wannan umarninsu da tsoron Allah sa'an kuma ka keɓanci mata da mi da wa'azi kan abin da shahi su, in Allah ya sauti na kaiwa, shi ke na huta, sai ka yi sai ka jefa musu daga nan ko, ka tulla bismillah. Idan matan babu speaker bai kai musu, sai ka yi sai ka je, sai ka je wajensu. can ka ƙara musu tsoron Allah ka gargaɗe su irin abin da ke faruwa gare su musamman ga idi tabarruji da tsiraici da shiga kasuwan ne to kuma duka bai dace bai cikin harkokin idi sai kiyaye tsoron Allah sauran su matan kuma yana nuna cewa kenan mata suna zuwa idi ko suna zuwa idi sannan kuma da daga cikin magana mara kyau mai kai mata wuta to kuma ba mata kaɗai ba har maza shine me kafirce ma ni'ima rashin godiya ko ya yana kai mutum mahallaka sannan daga nan muna gano cewa kenan sadakan nan da aka ce ai sadaka na cikin dalilan da ke hana mutum shiga wuta tunda an ce ku yawaita sadaka saboda ku kenan da manzo Allah ce ittaqin nar walau bi shiqqin tamr haka kenan sadaka tana daga cikin abin da ke mi wannan ki na'am shi dai bara haram ne roƙo da sunan barkar sallah ko roƙo da sunan tashe duka haram ne ya idin ya zo juma'a yan kai guda yayi kaga mata hannu sahabbai ma kokari gare su an ce su yi sadaka kuma suna yi kuma ko yanzu mata musulmi za ga mata ba wani kasuwanci babba gare su ba duk galibin mata kaga ai talakawa ne amma da za a nemi taimako cikin su kaga ikon Allah da 20 yan baka 100 za ga sun hada abin da wasu mazan ba su hada ba akwai wannan ko babu wallahi mata suna da kokari ko yanzu ko yanzu ba yawancin su ba an kasuwa bane amma da yan kadago kadago dala yan baka sai ga mata sun hada abu mai albarka kuma wannan duka shi na nuna taushin zuciyarsu da kuma kokarin su to saboda haka kenan a kudatar da su daga saraka da saraka wannan abu ne mai kyau abinda mace saliha ta kware abin ta haƙari ta sarka da shi zai taimaka mata wurin gyara halayenta da raba ta kuma da shiga da shiga wuta na'am hey in bai roƙa ba an ka ba kuɗi kuma ka san wani roƙo ba sai da baki ba da ka zo da sakwat ta tattara kuɗi an gan kare ta ai ka san me kawo amma in an gaisa haka an ka ɗauki ɗan alheri an kama ya raba tare da wani roƙo ba to an ka ba kuɗi kama kayanka ba roƙa kai ba ba kai wani mugun kwaɗai ba dama ƙa'ida an ka ba kuɗi ba ka roƙa ba ba kai kwaɗai ba babu shubuha ciki amshi kayanka kawai in ba baka so ka haƙarin su ba wani alaga murya na'am a'a daransu daransu ko sun mutu a daga cikin yawan abincin abin da ke faɗa shi ne kwarakwarai wani masai shi ƙiyar laye ma iyayen shi in wajibi ce sai Allah ba shi zunubi mutum kanka za kama uwaye inda ransu suna dama su in ba su da Allah ya san ba su da ɗauke musu in sun mutu kuma wa laye ba ta haukan su ma asali asali ba ta haukan su ma sai ina wanda ya mutu kuma suna sallah ka musu sallah ka musu azumi to laye kaɗai da kansu كم صدق رسول كم يعني صدق قوة إلي وثلاثة عن أم عطية نصيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين الأواتق وذوات الخضور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته wani hadisin yana bayani na cewa ra'idi karama da babba saboda kasancewar su wunoni ne masu falala ana bayyana dokokin Allah a ciki da sha'airillah to ana so a hiddo kowa kowa sheto kowa indi ba mutum rikin laya gare ba wadda ba a hitowa wannan ko kuma wani irin uzuri babba ko kuma wanda yake tsoho ne kwarai to mutum a hito da shi ya da ce wannan taron na musulmi baki ɗaya to shine ummu atiya musaiba radiyallahu anha take cewa amarana manzo Allah umarce su annabiya amarana annabiya armaja umarce su an nukhrija fil idaini muhiddu ra'idi guda biyu al'awatiqa zai al'awatiqa ha yan mata ƙanana ƙanana ko kuma ‘yan mata waɗanda farkon balaga su kenan ana ce mata atiq ko a ce atiqa atiq ba ma ce yata to ana hiddo ‘yan mata wa zawatul khudur duk su ne duk su zatul khudur dan asalin yan mata al'ada ta larabawa na asali yanda abun suke in an yi gida can ƙurya sai a yi rumfa ta yan mata ce ko da wani zai shigo gidan dan uzuri bai gana yan mata sai ya zama da kwai yan mata gida amma babu wanda sani ko kana shiga gidan wani uzuri baka sani sai dai in ma za su faru da yan gidan can cikin ne ba su fitowa saboda mi kiyaye mutunci da tsare al'aura da kuma kamun kai dama su tsayawa natsuwa wannan asali haka suke to al-khudur wannan irin wadda ake musu can ƙuriya su ne zawatul khudur kenan ta ake kulawa da su a kulle su a kiyaye su wannan har su ana hiddowa wa amara al-huyyada wa amara al-huyyada kenan kuma an umarci masu haila an yi atazilna musallal muslimin su ga su yi sallah su ma su zo amma ga su yi sallah kowa har wadda ba ta sallah ce ta zo idi a wani lafazi kuma ta ce kunna ni umaru an kasance ana umartan mu an nakhruja yawm al-eid mu hito ra idi hatta nukhrij al-fikra min khidriha ham mu hiddu budurwa daga cikin labalanta kaga khidr da ma da abin da ke khadara to rihewa ya boye yarin lalulube mukhaddir abin da ke rihe hankali to shine ana hiddu ha ƴan matan da ake cikin labule can karshen gida hiddus hatta nukhrij al-fikra fi min khidriha wa hatta nukhrij al-huyyada مهدو هم سهيلة فيكبرن بتكبيرهم سيكبر تر مسلمي ويدعون بدعائهم سوتي آمين إن أنا الدعاء يرجون بركة ذلك اليوم سنا فاتن سسامو البركة والنون وطهرته نصرك والنون wannan kenan kun ga wajabcin hito idi har mata har mata nan ba kawai juma'a bane juma'a dama maza ta shafa sai dai wadda ta zo ba lahi ba har mata a hiddo su ga idi kowa kan mutum ya tsaya cikin gida sallah ɗaya ce a shekara ko kuma biyu kowa shi fito mutum matukar mace ga ta fito da tsareci tabarruji wannan kuma matsala ce haramun ne a kama kai a sa kaya na shari'a na musulunci a hito ba tare da sa taurare ba kuma wannan sai a kiyaye shi za mu Allah ya ce a zamana gida amma in za a hito dan uzuri irin wannan wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyati al'ula sa'an duk da ta hitokin in mace tana al'adarta kar ta yi sallah don ma mun san cewa mun ga hadisin ɗaliba aisha ko mu'aza ko ko to da sauransu sannan kuma kenan ba a hana mace na haila ba ta kama addu'a ita ma a yi kabbara da ita a yi addu'a da ita da manzo Allah ya ce aisha ta ce kana rasulun ya zikuru Allah ala kulli ahyanihi kenan wannan shine sai mutum musan da wannan mu kula kuma kiyaye dokoki Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace sai mu tashi sallah ta kusufi bayan magarba na'am eh khudur khudur labalen mata da ƴan mata da ke buya cikin gida labalen su labale mhm jam'u khidr na'am sunna ce sunna ce in ka bi hanya ka sake wata na'am tashahi to